اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشيخ احضري لنا بهذا المحضر ولتعطفي بنظرة تأتي لنا بالظفر بسم الله الرحمن الرحيم قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخزون في ضيفي أليس منكم رجل رشيد mun kai inda su mutanen da ba na kware ba su ne kafirai masu liwaɗi sun samu labari daga gidan shi sun ga hayaƙi wanda matar shi ta kunna wuta don su ga hayaƙi kamar da suka yarjejeniya da ita suka san cewa akwai baƙi a gidan annabi lutu to suka zo suna gaugawa dama tuntuni irin wannan aikin suke na banza shine tarawa da maza da annabi Lutu ya gansu sai ya ce masu wannan abu da kuke yi bai kamata ba kuma bai halatta ba abin kirki ba ne ga 'ya'yana nan mata ku zo ku musulunta ku neme su ku biya sadaki a ɗaura muku aure an ci shi annabi Lutu bai da 'ya'ya maza duk mata ne Allah ke bashi aka ce a'a haula'i banati 'ya'yan al'umma ga baki ɗaya to 'ya'ya ne ga annabin wannan lokaci yana nuna cewa matanku da ke gare ku sun ishe ku kamata ya kodatu da su ba sai kun tara da maza ba kuma ba sai kun zo wurin bakina ba mata sun yi tsalki gare ku ku ji tsoron Allah ya ce kada ku kunyata ni cikin bakina mutum ya yi baki a zo a kama su a yi fasikanci da su da ƙarhi da yaji an kunyata shi ya ce wai ku cikinku ba a samun mutum shiryayye wanda zai horo da alkhairi ya hana mugun aiki ƙalu laƙad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka lata'lamu ma nurid to shi fasiki sanda shedan ya hau kan shi to bai jin kunya kowa bai jin tsoron kowa ƙalu suka ce laƙad alimta ai haƙiƙa ka dus sani malana min haƙƙin fi banatika ba mu da buƙata da ɗiyanka mata ko ko da ɗiya mata la hajata lana fi banatika wa'annaka kai haƙiƙa la ta'lamu ma nuridu ka san abin da muka nuhi shine zuwa a tara da maza ga dubaran su to dan me zaka yi mana maganar mata ai muna ganin matan mun san da su qala law anna li bikum quwwatan nawawi ila ruknin shadid ƙala ya ce lawan da libikun kuwatan ai ɗaƙatan da ina da ƙarfi da ikon da zan kama ku in hukunta ku da na hukunta ku au awi ila rukunin shiridin koko da a ce ina taruwa zuwa ga rukuni mai ƙarfi mai tsanani shine ashira ina da jama'a tansuru ne wanda za ta taimake ni labatsashtu bikum da na damƙa gare ku na muku hukuncin da ya dace da ku dama kaga shi ba wurin yake ba zuwa yayi to da haka Allah ɗaukaka shi shine yace da ɗan wata ƙabila ne ko wasu jama'a masu isa shine maga isa da na hukunta ku kala ludun ludu yace law kana li quwwatun da ina da ƙarfi aw kana li ashirta ku ina da dangi masu ƙarfi laba dashtu bikum da na damƙa gare ku da in hukunta ku ya ƙulur rasul maza Allah sallallahu alaihi wa sallam in ya kawo wannan magana sai ya ce rahimallahu akhi lutan Allah ya ji kan dan uwana ludu wato bakin cikin fasikanci da kuma kafirci ya sa har ya kai ga halin da yake yana ganin yana cikin halin kakanikaye kuma yana cewa au awi ila rukunin shadidin kaga wanda yake tare da Allah subhanahu wataala ai iyakai yawi ila rukunin shadidin kenan yake cewa rahimallahu akhi ludan Allah ya ji kan dan uwana ludu kalma ce ta tausayi kana yawi ila rukunin shadid ya zamo yana taruwa zuwa ga rukuni mai ƙarfi mai tsanani shine Allah kuma Allah zai isan mishi gare su don lokacin halaka su yayi to kaga ina magana tunanin cewa da shi na da rauni min zalika lokaci amma kuma tun da ya koken cewa shi bai da dangi masu ƙarfi masu iko to sai Allah ya maganta wannan tun daga lokacin ma arsalallahu nabiyyan illa fi ashiratin qawiya Allah bai koma aiko wani annabi ba sai yana cikin jama'a mai ƙarfi wanda za a kyale shi ko dan su ga wanda bai sa Allah ba kamar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam kaga wata rana yana sallah sai su Abuja da suka ce wa zai je gidan su da ya samu mahaihwar taguwa mai warin nan ya zo ya dora mishi in ya sujada wani wanda yake mafi rashin arziki cikinsu ya ce shi ya ce ya ɗauko da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya sujada ya ɗauko mahaifan nan mai wari ya ɗora mai akai suka donga dariya har suna faɗa ma juna suna hawaye saboda ganin an yi shan mata kuma duk makka ba wani musulmin da zai iya zuwa ya ɗauki ta saboda tsoro sai da wani ya ga Fatimatu Zahara ya ce ga a can kinji kinji abin da aka wa babanki ta zo ta dubi dujin su abu jahali ta zage su ta ce shahatul wuju ta gaigaya musu magana duk suka ji kunya ta ce ta ɗauki abun nan ta wanki manzo Allah kasanta sallallahu alaihi wasallam to lokacin da Abu Talib ya dawo daga daga Hamza ya dawo daga farauta shi Hamza da ya dawo daga farauta sai aka ce mishi kana can wurin farauta ga irin abun da Abu Jahali ya sa aka wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to ya zo dama na riƙe da wata baka haka da ya zo ya ce yanzu kai abul hakam ni yanzu bai isa a raga ma ɗan uwana ba saboda ni ya same shi ya kwaɗa mai abin nan ga goshi hakan shi ya kece duk jini ya ɓata mai kaya kuma bai da ikon ce kuma duk da shi a sarkin makka saboda su hamza su abdul muttalib su abu talib da sauransu sun yi ƙarhin a ce musu ba su yi daidai ba a makka duk da ba su musulunta ba ga lokacin to amma dai ba iya taba wanda sun kace ka a taba qalu ya lutu inna rusul rabbika lan yasilu ilayka fasr bi ahlika bi qad'in min al-layli wa la yaltabid minkum ahadun illa imra'ataka innahu musibuha ma asabahum alaysa as-subhu biqarib inna maw'idahum as-subh alaysa as-subhu biqarib ƙalu su samarin nan su jibrilu da sauransu mala'iku suka ga rikici tsakanin shi da waɗannan mutane kuma bai iyawa da su ƙalu sai mala'ikun nan suka ce ya luɗu ya kai annabi luɗu inna rusul rabbika mu ba mutane ba ne mu manzannin ubangijinka ne mun da kake gani mala'iku ne ka gama shugabanmu jibrila ne ya zo cikin sura yaro kyakkyawa rabi da su lan yasilu ilayka ba su iya saduwa zuwa gare ka fasri bi ahlika bi qit'i min al-layl kuma mun zo ne dan mu halaka su in dare yayi yankin dare ka tafi da iyalinka ku bar wannan gari dan za a halaka dukkan wanda ke cikin wannan gari amma in kun tahi wala yaltafid minkum ahadun kada mutum guda shi waiwaya daga cikin ku in lamar a taka sai dai matarka ita za ta waiwaya kuma za a halaka ta innahu yadda lamarin yake musibuha ma asabun abin da ya same su na halakawa ita ma matarka za ya same ta za a halaka ta dan kafira ce ko da yake tana aurenka qalal malaikatu liludin malaiku suka ce ma annabi lutu la takhaf kakka ji tsoro la takhaf haula'i la yasluna ilaina la ta haɓa kakka ji tsoro haɓula waɗanda ka gani la ya silu na ilena ba su iya saduwa zuwa gare mu kai dai fassari an tabi a halika faƙaf iza jannan lailu in dare ya yi dare to ka fita da kai da mutanenka kuma wannan gari don halaka su za mu yi faharoji ka fita wala yaltafit ahadun min jama'atika kada wani daga cikin jama'a kashe waiwaya liyan layara azima ba ya zulbihim don kada ga mai girman abin da yake sokan masu na azaba ya halaka da annan mara al'azaba don wanda duk ya ga azaba rubama zaƙa minhu yana yiwuwa da yawa zai ɗanɗani nashi rabo a cikin wannan azabar rubama zaƙa minhu illam ra'ataka sai dai matarka fa hiya min al-kuffari tana cikin kafirai musibuha ma asabahum abin da ya same su zai same ta lam yakhruj biha kaga tun farko sai ya ce kar ta bi su ba a zuwa da ita ga wata magana kenan wakila an ce a akharajat ta fita ai saboda ba zai gaya mata sirrin da suka yi da mala'iku ba kawai dai za a tahi ya san ita ba da ita ko bai san kafira ba ce sai lokacin waltafatat ta bi su sun ka kyale ta waltafatat sai ku ta waiwaya faƙalis da tagga irin ruwan azaba da aka dan jibrila an ka sasa hihike duk ya kwashe alƙarun sai da sun ka kai sama na jin carar zakarunsu kawai sai juya aka kiho da su sannan kuma sai aka donga musu ruwan wuta shine duwatsu na wuta da sunayen kowa a jiki to shine ta ga irin yadda wuta ka sauka cikin garin sai ta hirgita faƙala ta cewa ƙauma kai can mutane na wannan irin musiba ta girma fa ja'aha hajarun faqatalaha sai aka ce ke ma ga naki an ka je hota da nata dutse na wuta ya ta mata halaka nan wurin lamma atal qaumun haran harwalu ila dhayf lokacin da mutanen nan suka zo da rana sai suka yi gauga zuwa wurin bakin annabi lutu wa fi muqaddimatihim jibrilu wa huwa ajmaluhum cikin shugabanni na waɗannan baƙi to jibrilu yana ciki kuma shine shugaba wa huwa ajmaluhum kuma bi ya fi su kyawu ba ta ka musu shawon maza ba to sai an ka hito da suran mazan kyawawa kuma shugaban ya fi kowa kyawu faja a rajulu sai wani mutum ya zo daga cikinsu wa a kada jibrila sai ya kama jibril yuridu an ya amala bil amala yana so ya aikin banza da shi ya ce to fa masaha jibrilu wajahu sai jibrilu ya shahi huska ta faraja alwajhu kalqafa sai ido sun kabace da hanci da baki sai huska ta kuma kamar ƙeya. ya jefa shi waje ya jawo wani ya jefa to haka ya masu ga su ba su mutu ba amma ba baki ba hanci ba ido kullu man nada minhu ko kullu man dana minhu duk wanda ya kusanto gare masaha wajahu sai jibril shahu suka tai fasara kalka ba sai koma kamar kiya kuma kaga Allah ya doke musu hankalin su gane ga wancan da an ka jeho shi ba ga wancan a duk sun ka kasa gudu an ka bi su guda guda duk an ka shahi huskokinsu sun ka koma ƙeya falam ya buka lahum ainun wala udhunun wala famun wala shay'un ba abin da ya saura ba ido ba kunnuwa ba baki ba hanci ba na abu ba ƙauye mujuna sai suka wanzuna suna shiga cikin juna waya kuluna suna cewa ludun haza saharana kun ga irinta ludu ya mana sihiri dan ba su san mala'iku bane sun ka ta san ba hadha awwalu ma za qufin nahar to wannan shi ne farkon azabar da aka yi musu da rana wa kharaju laylan sai suka fita da daddare to al'ada mutum gaugawa wa khuliqal insanu ajulan khuliqal insanu min ajal tunna annabi lut ya ci cewa mala'iku ne kuma ya ga aikin su to kokarin yakai yanzu su ma duk garin a halaka su sai ce masu yaushe za a yi aikin nan za a halaka su suka ce inna maw'idahum asubu lokacin da Allah alƙawalin halaka su shine da asuba sai ce uridu a'jala min zalika asuba ta yi nisa a halaka su yanzu qalu suka ce haba alaysa subhu bi qaribin asuba ba kusa kusa take ba daga yanzu zuwa asuba ai ba wani nisa shekara kada tare da su فلما جاء أمرنا جعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل فلما جاء أمرنا بإهلاكهم lokacin da umarninmu da halaka su yayi ja'alna sai muka sanya aliyaha sama alƙaru ne ya koma safilaha ƙasanta kawai ya tallabe ta haka sai ya juya haka sama ta koma ƙasa lamma ja lailu da dare ya zo nazala jibrilu sai jibrilu ya sauko fa hadha khamsa mudunin min mudunihim a khamsa mudunin min mudunihim alkibar sai ya kama garuruwa biyar daga garuruwa su manya manya wa hamala ya ɗauki garuruwan nan ala rishihi a saman gashe shi eh saba da su ila an balaga anana sama har ya kai sasannin sama inda sama suna jin ƙara da kukan zakarunsu faƙallabar ƙura sai ya juya alƙarin nan fasarat aliyaha safilaha sai samanta ya koma ƙasa wa garakahum ya nutse su fil bahari cikin gulbi gulbi an ka watsa su ga baki daya teku kuma shehu ya ce an ce an gano inda suke a cikin teku yanzu haka kaga Allah bai narkar da su ba bai halaka su ba wa mumtiru aka ce masu ruwa asna a zalika tsakankanin wannan bi hijaratin min sama da duwatsun azaba daga sama aidan أثر في هذه السنين الأخيرة على تلك القرى التي أغرقها جبريل بالباري shehu ya ce shekarun nan na ƙarshe-ƙarshen nan wato wannan zamanin da muke ciki an samu waɗannan alƙaryun can cikin teku wanda jibril ya watsa su a ciki wa amdar na ba mun kife su kuma muka yi masu ruwa shine amdar na alaihim hijaratan muka yi masu ruwan duwatsu min sijilin daga yankun wuta jibrilu jibrilu wahadahu shi kadai rafa'a tilkal qura bi kamiliha ya dauka shine ya dauki ko ya daga waɗannan alƙalu dukkan su ila an balagat as-sama hatta kai sama ko da dagan nan duka kyauta da bismillah ma sahadikun zakara bai kuka ba wala nahika himaru wani jaki bai kuka ba wala na baha kalbun wani kare bai haushi ba walam yastaqis ahadun minhum dayan su bai halka bacci ba ta dammarahum jami'an har ya halaka su gaba gida kaga inna ma amruhu idza ara shay'an yaqul law kun fayakun ba sai an yi wani tanadi ba ba sai an yi wata gayya ba a kawai Allah da ya so abu sai ya zama bi hada shehu yace to da wannan ne ta'alamu zaka san أن نزول خمسة آلاف من الملائكة يوم بدر سوكت ملائكة دبو بيت رانا ياكم بدر إكرام للمصطفى فقط كوي دي أنسونا أجرم ما مزا الله صلى الله عليه وسلم وأما هلاك الكفار فيكفيه جبريل وحده أما وين دا هلاك كافرين ba sai an gayo gayya ba jibril dai in Allah ya ce shi kenan ya isa ko ya matse su ko ya daga su kai ko kowaye masu guda duta su ta halaka su hum nazalu mala'ikun nan dubu biyar sun sauko wurin yakin badar ta'ziman li shanil mustafa wa ikraman lahu sallallahu alaihi wasallam dan girmamawa ga da kuma nuna isa na sha'anin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law qusida halakuhum lakafa jibrilu wahdahu li halaki jami'il umam da an so a halaka mutanen badar ne ai jibrila kadai ya isa ya halaka duk duniya da abin da a ciki kuma cikin kyauta da bismillah wa huwa allazi ahlaka jami'a man taqaddama min al-umam jibril shine wanda ya halaka duk wayan sun ha gabatu na al'ummomi shi Allah ka aika shi kadai ya ce ya aiki da kuma ba sai ya dade ba ko jibi bai wa amtarna alaihim hijaratan min sijilin mandudin musawwamatan inda rabbik wa ma hiya min adh-dhalimin bi ba'id ba mun kifo su kuma muka yi musu ruwa na yambu shine dinun tubikha bin nar yambu wanda an ka dafa da wutar jahannama mandudin wanda yake biye da juna musawwamata amma kuma zama ga suna zuwa kamar ruwan sama amma kowane shina da suna na mai shi kuma ban mamaki shi dutsen ya san inda an ka aike shi ya san wanda adda shi na wani bai faɗa ba wani mu'allamatan abai alama alaiha ismu alaiha ismu man yurma biha akwai sunan wanda za a jefa da ita tare da ita a samanta inda rabbika wurin ubangijinka a to wurin ubangijinka inda zarfu makane ce ko zarfu zamanin duk ɗaya ne yana ɗauka to Allah bai da zarfin zaman bai da zarfin makan to menene ma'anar kawo inda rabbika wurin ubangijinka wa haza waqa inda Allah tabaraka wa ta'ala inda Allah ai fi hukumin lahi ya tabbata cikin hukuncin Allah Allahu laysa lahu zarfu makanin wala zamani shi Allah bai da zarfin makani bai da zarfin zamani لأنه كان ولا مكان في أذل لم يهوه سمال عنده معنى عنده أي في حكمه فقط وتكوي yana cikin hukuncin Ubangiji dama haka za a yi kuma haka ɗan an kai ha za hukumullah wannan hukuncin Allah ne shi ya tabbatar da halakarsu wa ma hiya ita duwatsun nan ko ku garuruwan ƙuraƙo biludin ba ta zama bi ba'idin malisanciya min zalimi na daga azzaluman nan mutanen makka ma'ana tunna suna zuwa wurin su ga alamomi kuma dalilin halaka su ƙaryata annabi daga annabawa to su ga shugaba annabawa an aiko wasu sun ƙi gaskata shi to ba su lura da cewa yadda aka wa waɗancan su ma haka za a yi masu ba da gaskiya wa asaru tilkal qura alamu da gurabun waɗannan alƙarun na qaumu ludin mar'iyatun li quraishin fi asfarihim ila sham ana ganinta shine ana abu gani ce ga quraishawa cikin halin tafice taficen su zuwa sham yamuruna bi qural qaumil ladina halaku suna shudewa da alƙarun mutanen nan da suka halaka halla tadabbaru annahum sayuhlakuna ka haulaya ko sayahlikuna ko sayahlakuna me ya hana su lura da cewa su ma za a halaka su ko za su halaka kamar waɗannan da sun ka karyata annabi kuma suka halaka ko aka halaka su Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ila madina akhahum shu'aiba قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أريكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط هكذا ما أيكو شعيبا شعيب إلى مدينة زواج مدينة شيني وأرسلنا أخاهم شعيبا إلى مدينة ما أيكو متعلم مدينة دون أوانسو شعيب شي مدينة ابن إبراهيم دان دان إبراهيم ne bana baldatan ya gina gari fasun mai bihi sai aka ce mata madayana da suna ne aw madayana ko ko madayana kabilatun kabila ce aka ce mata madayana saboda asalinsu daga shi madayana ya dada ibrahim imma an yakuna ismal madinati ko dai ya zamo sunan gari aw ismal kabilati ko sunan kabila sawa'un duk ɗaya ne waɗannan ne mutanen to an aiko musu dan uwansu annabi shu'aibu arsalallahu ilayhim shu'aiban Allah ya aiko musu annabi shu'aibu ibn ibn madayana jikan madayana qala da yazo yace musu ya qaumi ya ku mutane na ubudullahu kadaita Allah min ilahin gairuhu malakum ba ku da wani ubangiji in ba Allah ba wala tanqusul mikyala to ha gaban da shirka kuma suna da ɗabi'ar tauye ma'auni kakkun tauye ma'auni wal mizan da ma'auni na nauyi inni alaykum bi khairin ni ina ganin ku da alkhairi wato ko da ba ku tauye ma'auni ba wadata wadata za ku yi to tunna wato ko da mutum na bi hanya haram to duk abin da ya samu dama nashi ne ko bai bi haram ba samu zai to dan me zai bi haram kawai ya wahal da kare da ɗaukar zunubi shine ce ni arakum bi khairin ina ganin ku cikin alkhairi ba sai kun yi wannan aiki na banna ba za ku samu dukiya da qaumahu ila ma yad'u ilayhi al-anbiya war rusul jami'an annabi shu'aibu ya kira jama'a ta zuwa ga abunda annabawa ka kira zuwa gare shi da manzannin Allah ga baki daya wato inna dina inda Allahi islam addini wurin Allah shine kadaita Allah shine musulunci kowane annabi in ya zo to zai kira ne zuwa ga a kaɗaita Allah shi kaɗai wa huwa tauhidu shine kaɗaita Allah wa ibadatullahi tabaraka wa ta'ala wahdahu da bauta ma Allah tabaraka wa ta'ala shi kaɗai hadha aslud dini to wannan shine asalin kowane irin addini wa nahahum sannan kuma shu'aibu ya hane su amma kanu yatanawalu ka abin da suka zamo suna yi minan na kasafin mikiyal wal mizan na tauye ma'auni na kwano ko buhu da kuma nauyi wa inni akhafu alaikum yace ina ji muku tsoron azaba yaumin azaba wani ne muhidin bikum wanda zai kewaye ku yuhlikukum wanda zai halaka ku da haka nan in ba ku kaɗaita Allah ba ba ku bauta ma Allah ba shi kaɗai ba ku bar tawaye mudu ba to halaka na nan ta gare ku kuma ina ji muku tsoron wannan halaka din ويا قوم أوفوا المكيال والميزان بالقسط ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا بالأرض مفسدين ويا قوم يا قوم تانينا أوفوا المكيال والميزان ku cika ma'aunin nauyi da ma'auni wanda yake na au bilƙisdi da adalci wala tabkhasu nasa ashiya'ahum kan ku dinga tauye ma mutane kayayyakinsu a yi latan usuhu min haƙim shay'an kan ku tauye musu wani abu daga haƙoƙansu wala ta'asu fil ardi mufsidin kan ku dinga banna cikin ƙasa kuna yin abin da bai dace ba na kashin juna shine kashin kai da kuma abin da ba shi ba na kwata da zamba na dukiyar mutane kanu mutanen annabi shu'aibu sun zamo izaktalu minan nasi idan za su awo ga mutane a taubi mikiyalin kabirin sai su zo da ma'auni babba da ya fuzu kasirin min indin nasi dan su ɗebi abu mai yawa daga dukiyar mutane wai za kalu in ƙosu za su yi awo shine a auna gare su aga iktalu sun auno kalu sun auna kaga da bambanci wai za ka lulin nasi in ku su za su auna ma mutane a saye gare su a taubin mikiyalin sai zo da ma'auni sagirin karami da ya baka suhum saboda su tauye mutane haƙƙinsu ko yanzu kaga 'yan kasuwanmu haka suke tiyoyinsu wani waje tiya biyu gare su tiya awo su saye daban tiya awo su sayar daban Allah ya ce to wannan babu kyau wailul lil kaga tun ci an yi masu bayani وكذلك في الميزان haka na wurin mizani wa hadha jawrun wa zulmun wannan zalunci ne kuma kwaruwa ce suka wa mutane cikin haƙƙinsu wannan hahum an zalika nabiyullahi shu'aibun annabin Allah shu'aibu ya hane su yin haka annam su in fa'alu zalika in suna tauye ma'auni yukhafu alaihim azaban ana ji musu tsoron sauka azaba gare su al'azabu can da yace min azaba idza mana in mutum in ya hana abu sai a ce azaba wato azabu ta zo daga hanawa wa minhu al-ma'u al-azbu ta inda aka samu ruwa aka ce al-azbu liman ihil atash saboda yana hana kishirwa wa minhu al-azab ta nan ne aka ce ma azaba azaba li'annahu yamna'u al-ithma da yana hana aukawa cikin zunubi wa'azahum ya musu wa'azi annam su inistamaru ala naqsil mikyal wal mizan in sun ci gaba sun zarce kan tauye ma'auni na nauyi da na yawa da kwano kenan ko buhu annallaha cewa Allah yuhituhum zai kewaye su bi azabin min indihi da azaba ta daga wurin Allah subhanahu wataala بقية الله خير لكم إن كنتم تعلمون بقية الله arzikin Allah wanda zai wanzu ku bayan kun cika mutane ma'auni khairul lakum ya fi gare ku in kuntum mumini da in kun zamo masu ba da gaskiya da Allah kun yi imani da cewa arzikin ku da za ku samu na Allah na halal ya hi cin haram bahaushe ya ce wai kashin biri ba ya taki ita haram an ce kuma wai haram ba ta gina gida ita haram duk wanda ta taru ta yawa duk wanda ta yi kyawu duk wanda ta yi daɗi to bala'i ne don haka na a nisanci haram haram in ta shiga cikin dukiyarka ta halar sai ta narka da ta lalata ta baƙiyatullahi can da ya ce wanjin abin da ya saura gare ku bayan kun cika mutane na Allah to sai ce idafatu tashrif an raba ta zuwa ga Allah dan daukakawa da girmamawa ga abun da zai saura gare ka na halal ko mi kankanci ne to na Allah ne shi ku abu na Allah isasshe ne kuma gamsasshe ne sannan arziki ne duniya da lahira da haka aka ce baqiyatul lahi wanji da sauran arzikin ku da za ku bari na halal to khairul lakum ya fi zama alkhairi gare ku kuma ya an duba sai haga duk waɗanda ke ba su kiyaye haram ga mu'amalolinsu ko an yi sama za a ga an haɗu ba inda za a kai sannan kuma ko da ma an mutu to ba su barin arziki ya zarce cikin iyalinsu kaga in dai mutum na kiyaye halal da haram ya zamo halal ɗaya yaka mu'amala ga dukiya ta to Allah na kare ta daga dukkan bala'i ai da ya ɓarawo kante sata ya iske mai abun zaune na azkaru ɗin shi sai ya ce to ɗoki banza ba ta aje ta ba da haka banza ba ta ɗoka kun ɓarawa ba zai iya satanta ba haka nan kuma yawancin bala'o'a Allah na kare wani dukiya to duk ba shi ba idan ya mutu za ka iska ‘ya'ya ne da jikoki duk sun yi arziki to wanda ko ba haka ba ko da an ga abun ya mutu abun na nan to a ce zuwa gani a ce za a raba gado za ka iska takardun banki za ka iska takardun kamfanoni ashe abun duk a yamuya ce to ko ba haka nan ba za ka ga cewa ɗaya ne lokaci kaɗan sai ma sun hau sun ɓamɓar kwano sun sayar saboda abin ya riga ya narke ba arziki ba ne da haka nan a ji tsoron Allah masu neman kuɗi a ita ka tsantsan a wadata da abin da ya saura ko da kaɗan ne Allah sa mashi albarka suna cewa kaɗan mai albarka ta hi tarin abu mara albarka ya ce abin da Allah zai ban maku ya yi alkhairi gare ku ya ce to an raba baƙiyan nan zuwa ga Allah don ɗaukakawa ga ita abin da za ta saura, ya za ta raku na ƙasar mikiyal wal mizan in sun bar tauye ma'auni wata raku ta tsafifa warrabawat suka bai tauye ma'auni dai da mu'amala ta riba Allah ci kanu ya huzu na min ma laysa lahum abin da suke samu wanda yake ba nasu bane wallazi yabqa bi aidihim da zai saura ga hannuwansu wanda ba haƙƙin kowa ba huwal halal shine halal wa huwal ladzi sammahu Allahu baqiyatan lahi halal din nan dan abin da ya saura to shine Allah ya ce mishi baqiyatul lahi abu mai wanzuwa na Allah idafatu tashrifin ma baqiya min rizqil lahi kaga an raba raba ta girmamawa zuwa ga abin da ya saura na halal an ce arziki ne na Allah idafatu tashrifin kamar yadda aka ce naqatullahi taguwa Allah kaga naqatullahi wasu qiyaha ku kyale taguwa Allah da abin shan shine ruwanta to ai cewa taguwa Allah an girmama ta ne kawai ba wai dan Allah yana hawanta bane kuma aka ce baka ba baitullahi dakin Allah ai ba buda zaka iske Allah zanne bisa kujera ko bisa gado ko bisa buzu ba amma dai an ce ɗakin Allah don girmama shi ma ya buka min rizkin lahi lakum khairun lakum min hadha alladhi ta'khuzunahu min amwalin nasi zulman abinda zai saura gare ku na arzikin Allah shine na halal ya hi maku alkhairi bisa ga wannan abin da kuke ɗiba kuna samo shi daga dukiyar mutane kan zalunci لأن الظلم ma'aluhu إلى الهلاك فقط saboda zalunci makoma ta shine halaka kawai ba wani abu ba fa inna Allah tabaaraka wa ta'ala yaqbalu an yastaqima al-mulku fi dunya ma'al kufri Allah tabaaraka wa ta'ala yana karbar mulki ya daidaita ya bunƙasa ya kai duk wanda aka bukata nan duniya tare da kafirci shi kafirci sakamako ne shine wutar jahannama duk abin da ba jahannama ba to ba sakamakon kafirci ba ne to ya aka samu shugaba na duniya kafiri amma sai ya zamo shina da adalci a cikin mulkin shi to Allah sai ya gyara mai duniya ta kuma ya jinkirta mai ita ci gaba ita ci gaba ita ci gaba to zaman shi kafiri ko wannan ba kyale shi an kai ba sai an te lahira ya shiga wuta don haka musulmi azzalumi mulki bai tabbata gare shi amma kafiri adili to mulki na tabbata gare kuma abun ƙasa kuma an sha gani cewa kafiri ya shugabanci amma ƙasa ta cika da yalwa da arziki da jin daɗi da tsaro wani musulmi ya zamo in bai adalci wancan ba a rasa samun abin da aka samu ga wancan saboda shi mulki adalci Allah yake so gare shi amma maganar kafirci to sai an te lahira ya shiga wuta maganar musulunci in an te lahira in an yi adalci sai a shiga aljanna in ko ga musuluncin ga zalunci to zalunci dai ƙarshe ne shine halaka a ta wuta Allah ya kiyaye Allah yana tabbatar da mulki tare da kafirci la'anna al-kufr iqabuhu an-nar faqat saboda shi kafirci azaba tai shine a shiga wuta ba wai duniya za a talauci ba sai a ga wani yayi kowa fajirci da kafirci amma kuma ga yayi kowa kudi yayi kowa kaza yayi kowa kaza eh to a bari a tai lahira a gani sai ya koma mafi kaskasta kaskastace a cikin wuta wala yaqbalu zulma wala al-jawr amma Allah bai karɓar a yi zalunci ko kuma a yi zalunci ga hukunce-hukuncen da ake yi ko ga dukiyar mutane Allah ba zai ƙyale ba a zulmu la yadu haza yantaqimu min ahli fi dunya qawl akhirah zalunci na wajen dukiyar mutane da wajen hukunci to Allah na azaba ga masu yi ne tun duniya kahin lahira haza. tajidu kafiran idza adala yastaqimu lahu mulku da haka zaka samu shugaba kafiri inda yana adalci to mulki ne zai tabbata gare shi li'anna indahu min liqabi ma yakfi saboda Allah ya tattalan mai abun da ya ishe shi zai isai na azaba gobe kiyama wa huwa naru shine wuta wa idza jara halaka amma shugaba in yayi zalunci to sai ya halaka to amma shi adalci ba na kai abun da ka ɗauka shi adalci ba kai shugaba a'a shi adalci Allah ya tattale shi ya ɗa'u kulli zai haƙƙin haƙƙahu duk mai haƙƙi ka ba shi haƙƙi ne ba wai kai ka zo kana son zuciya da dukiya al'umma baka ce wai kai adili ne ka san Allah zai ta da kai ya maka hisabi to da ka san Allah zai ta da kai ya maka hisabi tattalin mi kai yi wanda Allah ba zai sa ka wuta ba wasu maganganu ana yin sai ka ga mutum kama ana wasa ma da Allah in dai har ka yi imani da Allah to kai ko dole za ka yi kokari ka shirya da Allah in ka yi imani da gobe kiyama da hisabi da wuta da aljanna dole za a gani ga aikinka amma kana malami mai kuɗi ka zo ka kwace abun wani talaka yayi magana ka gwada cewa kai duk inda za ka an san maka dan babu inda za ka je duniyar ka gani ne a yi maka adalci wurin masu hukunci ne ko wurin suwa to in ka ce na baka ga Allah gobe kiyama ka ba abu na sai ya ce kawo wani ma na gobe ga Allah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ka kawo wani na gobe ga Allah wato wannan an ci kaga wato kamar bai imani da Allah ba bai imani da gobe kiyama tun da gobe kiyama mi aggarai wa aggarai ce akwai wanda za a zo an nemi hisabi Allah ya tsare shi da yake baiwa Allah tana da yawa kuma ita kiyama marahil marahil zango zango ce to an zo wani zango inda mutum zai gana da Allah shi kadai ko mala'ika Allah bai kawo wa wurin sai Allah ya ce yanzu kai wani ka kattaye duniya na ce ka bauta man na ce kai kaza na ce kai kaza kai tsaye ka ƙi na ce ka bar kaza na ce ka bar kaza ka ƙi bari shi me ka dogara da shi me ka taka kana hangen ni Allah ƙarya ne babu ni ko kana hangen akwai wani tare da ni ko kana hangen akwai wanda zai hana in kama ka da laihi ko kana hangen akwai mai hana in maka azaba ko kana hangen ko kan aka ce zai yi jibi da za a zo da raƙumi ɗari su sha su ɗoka ba su komi da jibin da ya fito ga jiki ne ya ce Allah ni dai na dai riga na yi abin da na yi kuma ban da hanzari ban da amsa cikin tambayoyin da haka yi mani Allah in ka nuhin kai mana azaba ne ai ai mana azaba Allah ya ce a'a ai maka za to Allah da wanga zaman da nake na kunya gabanka Allah gwamma ina wuta Allahu akbar kaga tun nan girman Allah ya shigo zuciya ta ce Allah da wanga zaman da nake na to gwamma dai ina wuta ce to haka ce to Allah me zan ce maka duk tambayar da kai Allah ban da amsa sai to ku kai shi wuta sai mala'iku lokacin za a kware hijabi sai a ce ku kai shi waje da an cinci mai sai ya waiwayo sai ce Allah wallahi ni ban aza haka za ka yi mani ba mu abinda annaba sun ka ce muna anta gafurun rahim kana da gafara kana da rahama wallahi in na san wuta za ka sani wallahi ban sabon ka Allah sai Allah ce wai har yanzu kai baka ɗebe tsammani ga rahama ta ba ce to Allah wa a akwai ma banda kai balle balle ya rahama sai ce ko jin shi ne ka so ka gane to kai shi aljanna na gafarta mishi Allahu akbar to amma kai kana samun haka nan dun duniya ka tattali abin da za ka je da shi don ka samu tsira wato layin lahira biyu ne amma kuma cakuɗa yake layin lahira ba na duniya ba ne kamar yadda muke nan to haka ake zube amma kuma layi biyu ne akwai layin aljanna akwai layin wuta to kuma kowane kayan shi an riga an tsara in an tsara kayan mutum in na aljanna ne ita takardar za a sa mata rai kuma da hankali ta taso kawai ta faɗa ga hannun shi na dama dama ga kayan ya can sai ya je kawai ya wuce aljanna in kuma ya zama kayan da ya tattaro na azaba ne takarda ce ta san mai ita kuma tana da hankali za ta taso shi hannun hagu nashi wal iyazu billahi ya san takarda ta ce ta zo hannun zai tashi da kai ne ya burma kai ne ga kirjin mara arziki ya ta baya takardar ta faɗa ga hannu sai a kai shi wurin kayan ya wuce cikin jahannama to kaga abin da yake haka ashe adalci ga mai mulki na Allah ba nashi ba shi abinda adalci shi adalci zalunci zalunci ne ko da kana hangen cewa ba zalunci bane to shine yace ku bar zaluntan mutane wama ana alaikum bi hafizin ni ba mai kiyo bane gare ku wajazikum bi amalikum balle in saka muku da ayyukan da kuke yi wannan aiki ne na Allah iyakata in gaya muku kuma na gaya muku qalu ya shu'aibu asalawatuka ta'muruka an natruka ma ya'budu aba'una aw an naf'ala fi amwalina ma nasha innaka la antal halimur rashid to kaga shawara kan ci za ta ta kai inda ta kai wai ma sun mai da shi dan dariya Ƙalu suka ce ya shu'aibu ya shu'aibu amma istihza dan istihza'i wato basu ma doke shi wani muhimmi cikin su ba kai shu'aibu a gaske dai mu haka ka dage da yawan sallah da yawan ibada ka kamar da kai mutuwa zai ce ya ustaz ko ko ya sheikh wato a a shi gane ka wato kai na Allah shi ko ya san shi da shedan ne ci asalawatuka yawan sallolinka ta muruka ita ka kallafa maka an na turuka ma ya abu da ba'una ka hore mu da mu ba abin da uwayenmu ka bauta mu wa minal asnami da kuma ka shi yasa ma ganin ka masallaci dare da rana wato sallolin da haka ya kai mai tsalki kai ba ka bautar gunki kuma wannan sallolin su sun ka sa ka ka hore mu cewa mu ba bautar gumakanmu au an naf'ala ko kuma su sa ka hana mu ma na sha'u yin abin da muka sofi amwalina cikin dukiyoyinmu ba mu taɓa dukiyarka ba ba dukiyar kowa hannunmu kayanmu ne dukiyarmu ce dan ɗaya kana na Allah sai ka zo kuma kana hukunci cewa abin da kaka so shi zamai ba abin da muka so ba da dukiyarmu haza amrun batilun la yad'u ilayhi da'in bi khairin suka ce wannan maganganun naka da wannan abu da kake kira mu al'amari ne ɓatacce na ƙarya don mai kira zuwa ga alkhairi ba zai yi kira irin naka ba zuwa ga abin da kake kira mu zuwa gare shi kaga da farko kamar abin kirki to amma shegantaka ce ta musamman da a gwada cewa bai bakin komi kun ba su ma shakka shi kana kathirar salawat shu'aibu ya zama mai yawan sallah falamma aradul istihza'a bihi da suka so istihza'i da shi qalu lahu suka ce mishi la'alla salawatuka hiya allati tamuruka mithli hadha wato ga alama muna ganin dai kila sallolinka su suka gigita ka har suka saka don ga horo da irin wannan abu na banza can gabakin su anna taruka ma ya'budu aba'una mu wai mu bar abinda uwayen mu ka bauta muwa na'am wa amwaluna lana natasarrafu biha kama nuhibbu mu gaya maka dukiyar mu ta mu ce za mu yi tasarrufi cikin ta yadda muke so anta salawatuka ta muruka bi hada kai sallolinka su ka horonka cewa ka abota mu gunki kada ayi zalunci to mu ba ruwan mu da sallar ka balle abin da kake kira zuwa gare shi ce ka innaka ka ganka dai kai la'antal halim kai ne alhalim kaga alhalim ina ya ɗaukar mai haƙuri to amma in an dubi siyaƙin magana ba hankuri ba ne al'ahmaq cikin ma'ana halim kai ne wawa ar-rashid shi ma yana daga ɗaukar daga rushudu shirya amma siyaƙin magana ba shirya ba ce dan izgili ne innaka la'anta halimur rashid kai dai ka ganka kai ne wawa batacce wanda bai da hankali amma haga mai ji in aka ɗauko ta tun daga salloli kuma an ce alhalimun rashid kai ne mai haƙuri kai ne shirye to ba shi suka nuni ba ƙallabu lahu haƙiƙata sun juya haƙiƙa gare shi aradu an yasifu bi annahu gawun wasafi suna son su sifanta cewa kai batacce ne kuma kai wawa ne in ba wawa ba wa zai magana cikin dukiyar mutum wadda tashi ce shi sarrufe da ita fawasabuhu annahu aqilur rashid sai suka sifanta cewa shi mai hankali ne shine alhalim wanda adda hakuri da iya tahi da al'amurra cikin natsuwa shine alhalim to mai hankali kenan wa rashid kuma shirye aw koko innaka la antal halimul aqil ar-rashid fi zamika kuma shi ma wani izgilin ne cewa lalle fa kai ga ganin ka wato kai ne mai hankali ka ashirye mu batacci ne mu da ka bauta mu gumaka ga su muna gani kai da ka bauta mu Allah da ba ha gani mu da ka bauta mu gumaka zai yawa kai da kace a bauta mu Allah guda wato kai an mai hankali kuma kai da baka da komi kai ashirye mu da adda dukiyar mu abataci kaga shi ma dai istihza'i ne qala ya qawmi ara'aytum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa razaqani minhu rizqan hasana وما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهيكم عنه إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب كاغلي شي bai tsaurara ba kala yace ya kaumi ya ku mutane na araitum ku bani labari in kuntu ala bayyinatin min rabbi in na zamo akan bayani abu shiryayye mabayani daga Ubangiji na ina kan shirya daga Allah wara zakani min rizqan hasanan kuma Allah ya arzita ni arziki kyakkyawa na halal afa ashubuhu bil haram shikenan kuna ganin zan ya halal dina kyakkyawa da haram min al bahs wa taqfif tauye ma'auni dukiyarka ta asali lahiya lau take halarci mai albarka in ka ɗauko naira guda ta haramka jewa ciki ka jewa mata kasanta ka ɓata asalin dukiyarka to hankali yana yin umarni da wannan kai da adawa mai kyau ka zo ka lalata shi wa ma uridu an ukhalifakum ba nurihi ne in saba maku wa azhabu ila ma anhaakum anhu fa artakibu in tai zuwa ga abin da nika hana ku wani in yi ba ina nufin bane ko ku bari ni ku in na samu dukiya in yi abin da nika hana ku a'a in uridu ba ni nufin komi illa al-islah lakum bil adli sai gyara lamarin ku da kyautata ku da cewa ku rika yin adalci masadatu iyaka iko na wa ma tawfiqiya muwafaqa ta ay qudrati ala zalika wa ghairi da'ati ko ba kun ce mai yawan sallah ba to yawan sallan nan wato samun iko na ga ibada da duk abin da ba shi ba na fiye abin da Allah ka so cikin alaihi tawakkaltu ga Allah na dokuwa gare shi ne zan koma ko nake koma ko nake mai da lamurra na zuwa gare shi wa ya qaumi la yajrimannakum shiqaqi an yusibakum mithlu ma asaba qauma nuhi na qauma hud na qauma salih wa ma qaumu lutin minkum bi ba'id kaga dai kowace wanda ya kai ya kaumi ya kaumi ya kaumi ya kamata su saurara su tausaya mashi bisa ga abin da yake tunda shi ya ku mutane na ya jama'ata ya jama'ata wa ya kaumi ya ku mutane na la yajriman lakum shiqaqiya kada saba mani ya ja maku an yusibaku mithl ma asaba qaum nuh irin abin da ya samu mutanen annabi nuhu ko mutanen hudu da mutanen salih kada abin da ya same su ya same ku su sun halaka saboda sun ƙaryata annabawansu da manzanninsu to kuma ba nisan ku faɗa cikin halaka da su ba suka halaka wa ma qaumul hudin zamanin su annabi nu mutanen annabi ludu da gidaddajinsu da magana halaka su duk bai zamo bi ba'idin manisanci ba gare ku ba daɗewa an kai ba ba nesa suke gare ku ba kuma alamun nan na hayyansu me yasa ba za ku lura da irin abin da ya same su ba ku nemi kariya gare ku imani da Allah ku bar zalunci wastaghfiru rabbakum summa tubu ilayhi inna rabbi rahimun wadud wastaghfiru rabbakum ku nemi gafara ubangijinku summa tubu ilayhi sannan ku tuba zuwa ga Allah subhanahu wataala shi al-istighfaru da at-taubatu al'istighfaru kayan abu ka ce Allah na tuba na bari misali na tuba na bari to in ka ce ko Allah na tuba to ka ce Allah na bari kuma ba ni komawa shine bambanci a taubatu ka bari ka nemi ayahi da alƙawalin ba za ka koma ba to kaga in ka koma ka karya alƙawali to amma in ka ce istighfari astaghfirullah na san ban kyauta ba Allah ina neman ka yahe mani ba magana ba ni komawa a a dai yahe mani shi yasa aka ce wanda ka istighfari to ba a ɗauka ta ya dage ga yin zunubi ko da zai koma so saba'in ko dubu saba'in duk Allah na gafarta mishi to amma in kana ka tuba kuma gobe ka koma kuma ka tuba kuma gobe ka koma to ka kana wasa da Allah kenan shi yasa ga wazira ta astaghfirullah alazim alladhi la ilaha illa huwa alhayyul qayyum sai an ka tsanan ba a ce wa atubu ilaihi ba na tuba da Hausa muka ce na tuba to amma ko da yake na bari ka yahi mani na bari ka yahi mani na summa tubu la nan kutubu zuwa ga Allah inna rabbi haqiqa ubangiji na rahimun bil mu'minina mai tausayi ne da rahama ga muminai wadudun ay muhibbun lahum mai tsananin soyayya ga muminai laula wudduhu ba dan soyayya da ya kawa muminai ba lamastamarra rizqu wal baqa'u ala ma yartakibu da min ma'asi da arzita su da kuma wanzo su ba halaka su ba tare da suna sako to ba dan Allah na wadudu ba da ya halaka dukkan halitta gabaki daya قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا مما تقول وإنا لنراك فينا ضعيفا ولولا رهبك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز قالوا سكت يا شعيب kaga su ba wani tausayi ba ni girmamawa ya shu'aibu ka shu'aibu ma nafqau kaseeran mimma taqulu kamar su ce mai ka cika surutu ka cika jayayya ka cika jidali ka cika shirme haka suka nuni ma na tsawo kathirin min ma ta kulu mu ba mun fahimta mafi yawan ma abin da kake faɗi kawai muna jin kana sururi ba mu gane abin da kake yi wa inna lanaraka fina da'ifan mu muna ganin ka mai rauni kaskastacce cikin mu baka ishe mu bakin komi ba wasafuhu sun sifanta shi bi anna qulubam la tafqahu shay'an mimma yaqulu li'adami mubalatihim bihi sun sifanta cewa duk abin da yake faɗi to zukatansu ba ta gane komai saboda ba su damu da shi ba wa annahum la ya'tabirunahu azizan fa ya'tabiruna kalamahu kuma su ba su doke shi bakin komai bai da wata daraja gare su balle har su kula da magana ta balantana har su gane mi ya kabe kace kama dai sani walau la rahaduka ba dan jama'a ka suke masu girma ba cikin mu larajamna ka da mun jajjefe ka da duwatsu wa ma anta alaina bi aziz kai ba mai girma bane ba madaukaki kake ba gare mu shehu ya kawo bayanin cewa su yan duniya abinda suke tsammanin girma da ɗaukaka shine mai dukiya mai mulki ko wani abu amma mai addini mai ilimi da aiki da ilimi to ga yan duniya ba shi bakin komi wanda yake malami mai aiki da ilimi ne ga hakika shi an mai girma wurin Allah shi ya kamata ya zo mai girma wurin masu hankali ko da talaka ne ko da bai da matsayin komi amma su 'yan duniya ba haka ba ne in dai ba ka da komi ba ka da kuɗi ba ka bakin komi ba ka da wata sarauta to kai banza ne komi iliminka komi ibadarka komi darajarka gashi ga hadisi manzo Allah na cewa Allah bai kallon surorinku bai kallon dukiyoyinku abinda Allah ka dibi zukatanku da ayyukanku in zukatanku sun zama na kwarai kuna aiki na kwarai to ku ne madaukaka wurin Allah komi kyanku komi dukiyarku ku bai daukaka ku in babu imani ba aiki mai kyau to kare ya yi koran Allah kashi ma ya yi ku ba ku da wata daraja to amma su yan duniya ba haka suke gani ba abinda suke gani dai mai dukiya mai mulki shi an wani abu to wani abu ne gare su amma ba kowa ba ne wurin Allah kuma sun ɗauki haka cewa shi an na ƙwarai shi wani abu saboda basirarsu ta riga ta makamce shine waɗannan saboda makamtar zuciya suka ce ma annabin Allah wai shi wulakantacce ne mai rauni ba kowa bane bayan jama'a ce ba maɗaukaka masu dukiya da masu jajjefe shi za mu tsaya nan assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
alhamdulillah anan muka kawo ƙarshen tafsirin mu na yau Allah ya ba mu albarka alqur'ani da watan ramadan Allah ya sa mu cikin wanda ake yanta a wannan wata domin albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Fatiha da salatul Fatih Bismillahir Rahmanir Rahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanir Rahim Maliki Yawmiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين